الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد wannan shi ne darasi na uku a cikin daura ta littafin iziya faslun malam yace idza kana fi a'dha'il wudu'i aw ghayriha jurhun idan ya kasance a cikin gaba ɗaya daga cikin gabobin arwalla ko wadda ba ita ba akwai wani ciwo akwai wani ciwo wa khafa min ghaslihi bil ma'i kuma mutun yaji tsoron ya wanke sa da ruwa fawata nafsihi ya rasa ransa aw fawata manfa'atin ko rasa wani amfani aw ziyadati maradin ko karuwar cuta aw ta'akhkhura bur'in ko shinkirin waraka aw hudusa maradin ko kuma samuwar wani rishin lahiya a fa'innahu yamsahu alai to zai yi shawa ne a kan wannan wurin fa'in lam yastati almasha alaihi idan bai iya shawa a kan shi ba masaha alal jabirati to ya yi shawa a kan jabira wahiyar dawa'u allazi yuj'alu alaihi shine maganin da ake sanyawa a kan ciwo fa'in lam ya stafi ilmasa alaiha idan bai iya shafa a kan wannan maganin da aka rihe ciwo da shi masa alal isabati to zai yi shafa a kan al'isaba a kan ɗauri ana gar shi ne ɗauri ɗaurin da ake yi a kan ciwo shi ake cima al'isaba walau alazza'idi ghairi al-muqabili lil jurhi ko da ko akan abin da ya karu a kan wannan ɗaurin wanda baya fuskantar ciwon kun san idan idan mutum ya yi ciwo misali wata karewa ce mutum ya yi ana ɗaurewa ko to wannan ɗaurin shi ne al'isaba to ai akwai ɗaurin akwai inda yake daidai ciwon akwai inda ba daidai ne ba ciwon to shi ne azza'id to ko da akan wannan wurin wanda ba daidai ciwon yake ba in mutum ya shaha yayi ka fasdin kawai misalin alfas mun gan shi a a ashmawi ko shine shaushawa wa imamati da kuma rawani shi ma ya halatta a yi shafa akan shi khifa bi naz'iha idan aka ji tsoron cire shi a kasa maida shi ويشترط في المسح المذكور أن يكون جل جسده صحيحا أن شرطا شاهوا da aka ambata ya kasance mafi yawan jiki lahiya lau yake au jarihan ko kuma mafi yawan jiki yana da yake da suna yana da yana da ciwo wala yatadarraru idza ghasala sahiha kuma baya cutuwa idan ya wanke wurin da yake lahiya lau fa in kana yatadarraru bi ghasli sahihi idan ya kasance yana cutuwa in har ya wanke jiki inda yake lahiya lau aw kana sahihu qalilan jiddan ko kuma inda yake lahiya lau babu cuta kaɗan ne ka allam yabqa illa yadun aw rijlun kaman ya kasance ba abin da ya saura inda bai ji ciwo ba in ba hannu ba ko kafa fa innahu la yaghsilu sahiha to ba zai wanke wurin nan da yake lahiya lau ba wala yamsahu ala aljarihi ba zai kuma yi shafa akan inda yaji ciwo ba bal yantaqilu ila tayammum sai dai zai cira ta ne zuwa ga arwala abinda malai yake niwa anan shine mutum ne yaji ciwo sai ya kasance wani wuri daga cikin wuraren arwallan bai iya wanke sa wajen arwalla to ya halatta in ya zo wannan wurin sai ya yi shaha a kan shi misali wani hannunsa ne baya iya wanke sa to in ya zo wurin hannun sai ya shaha ruwa maimakon me wankewa ko kuma ya kasance a'a jikin gaba ɗaya mafi yawancinsa ya ji ciwo inda ya kamata ya shaha wuri kaɗan ne sai ma ya bada misali kamar a ce gaba ɗayan jikinsa bai iya wanke sa da ruwa sai hannu kawai yake iya sa ma ruwa ko huska kawai yake iya sa ma ruwa to malam yace nan wurin sai ya bar ya bar ya bar arwalla gaba ɗaya sai ya yi ne da ya taimama shine bayanin da ya anan yace wa idza ta'azzara masu aljarihi bi haythu la yumkinu wad'u shay'in alayhi idan ya cirata shine ta'azzara ya cirata ma'ana yayi wahala a shafa ma wurin da aka ji ciwo bi haythu la yumkinu wad'u shay'in alayhi ta yanda ba a iya dora komai akan shi wala mulaqatuhu bil ma'i ko kuma a hada ruwa da wurin fa in kana fi mawdi'i tayammum idan wurin taimama ne wala yumkinu mashuhu aidan bit turabi ba a iya shafa mishi kasa shi ma tarkahu bila mashin tarakahu ko tarakahu bila mashin wala ghaslin to zai bar shi ba tare da shaha ba ba tare da wanki ba wa ghasala ma siwahu sai ya wanke abinda yake iya wankewa idan ciwon da mutum ya shi baya iya wanke shi sannan kuma baya iya shafa mishi ruwa to zai bar shi haka nan ya tsallake shi in kun mafi yawan jiki ne to wannan taimama mutum zai yi yace haka in ƙasa ce ita ma ba iya shafa ma wurin to shi ma haka sai a bari ba sai an shafa ba yace wa illam yakun fi a'dha'i tayammumi idan ciwon babu shi a wurin gabobin arwa gabobin taimama fa innahu yaghsilu a as-sahiha to zai wanke wuraren da suke lafiya lo ba su da cuta na jiki wa yatayammamu 'ala al-jarihi sai ya taimama a wurin da ya ciwo ala ahadil aqwalil arba'a a ɗaya daga cikin magunguna na malumai ma'ana wasu malumai suna ganin idan ya kasance ka ji ciwo a wani wuri daga cikin wuraren da ake yin taimama sai ya kasance ba ka iya yin arwalla ga wurin amma kana iya shafa ƙasa to kana iya sauran wuraren na arwalla ka wanke su in ka zo inda ba ka iya sa ruwa shi kuma sai ka mi sai ka yi taimama ka shafa da ƙasa amma wannan maganar ba ta da inganci shi yasa yace a kan ɗaya daga cikin munguna guda hudu ba a haɗa arwalla da taimama sai dai in ma a yi arwalla ko a yi ne ko a yi taimama in arwalla za ka yi inda ba ka iya sa ruwa sai ka me sai ka shafa in shafa ruwan ma bai yi in wuri kaɗan ne to sai ka bar shi in kuma wuri da yawa ne to sai ka bar arwallan ka yi me ka yi taimama yace wa idza masaha على الجبيرة ثم نزعها لدواء أو غيره idan yayi shafa akan bandeji ma'ana abun nan da ake rihe cuta da shi ana gane da ke ko kuma kariya duka shi ana ce mishi aljabira idan mutum yayi shafa akan wannan abun da ake rihe cuta da shi ko ake rihe kariya da shi summa naza'aha sai ya cire shi le dawa'in dan sa magani a ciki aw ghairihi ko abun da ya kama da haka aw sakatat bi nafsiha ko kuma wannan abin da aka rufe cutar da shi ya cire bandejin ya cire batal almasu alaiha to shaha akan shi ya lalace wa idza raddaha fala budda min almashi thaniyatan idan ya maida shi to dole sai yayi shafa karo na biyu ma'ana in kai taimama ko kuma wajen arwalla ka shafa ma inda kake da ciwo to in wannan abun da ka shafa akan shi ya cire to arwallan ta lalace sai kayi me sai ka yi sabuwar arwalla shi ne abin da yake nihi kawai misalin ai kufi ne idan ka hudda shi ai dole sai ka mi dole sai ka wanke ko sai ka arba za ka yi shafa a kan shi ba sai ka wanke tun da ka hudda ya ce faslun fil mashi ala al-khuffai ne fasali mai bayani akan shafa akan kufi lilmasi ala lilmasi alaihi samaniyatu shurutun shafa akan kufi yana da sharuɗa guda guda takwas al'awwal an ya kuna jildan kufi sushe ta kasance ta hwata ce falayam sahu ala gairi don haka ba a shafa akan wanda ba shi ba kalhiraki kaman kyallaye da mutum zai dama wa nahwiha da makamantansu idan su ne at ala hay'atin kufi amma idan aka yi su a siffa ta kufi illal jawrab sai dai aljawrab aljawrab ba makawa shine kufi eh shine sushet ana gane da kyau ko domin bambanci tsakanin huffi da shushet shi ne shi huffi a matsayin takalmi yake ana in kasa shi kaɗai kana iya kai yawo da shi inda kake so amma ita kuma susheti ba in an sata sai an sami takalmi shine bambancin su bambanci tsakanin al-khuffu da mi da al-jawrab illa al-jawrab sai dai susheti ban san ba malam umar kuke ci masu shati safa ko yawa safa akwai safar hannu akwai safar kafa ko yawwa wa huwa ma ala shaklil khuffi yace aljawrab kin nan shine abin da yake kama da khuffi min alkattan amma ana yin shi ne daga alkattan alkattan shine len da da da da faransi da da turanci an san len ko tc wannan abin da ake tc da shi ya bambanta da kada ana gane da ke ko amma dai dukan shi ma da da tc ake yin shi da da ana yin tufafi ne da shi ana gane da ke ko na a kirtani yake ta mishi a kaftani ko yau kaftani ko ana ce mishi kaftani ni na san akwai wannan kalmar a Hausa ana cewa kaftani eh a eh eh yawa yadi ne yanayin yadi ne eh haka sosai yanayin yadi ne ana gane da ke ko rido lilo eh zaren lilo yawa a Hausa akwai shi ana ce mishi zaren lilo yawa shine alkattan yawa wa nahwihi ko makamancin sa idan yake makamancin sa kenan in ma akwai susheti ta kada duka yana yi to mafi yawanci susheti da irin wannan zara ake tun da shi kari yake gare shi amma kada ba ta da kari susheta ba a yi mi da ita ba a yi susheti da ita min fawqihi wa min tahtihi jildun makruzun ma'ana ya kasance akan ma'ana sushe ta kasance kamar hufi wanda aka yi da zaren lilo a ƙasan shi da saman shi akwai hwata jildun makir suna makruzun ai mihyatun wanda aka aka aka aka aka dumke ana gane da kyau ko an dumke hwata a ƙasan shi da kuma mi da kuma saman shi asani an yakuna tahiran ya kasance shi huffin ko kuma jaura bikin sushet ta kasance mai tsarki fala yamsahu ala najis ba a shafa akan huffi da aka yi da da najasa ka jildil khinziri kamar wanda aka yi da fatar alade wa jildil ma'kuli ghairil muzakki ko kuma abin da aka yi da fatar dabbar da ya halatta a ci amma ba a yanke ta ba awil muzakki ghairil ma'kuli ko kuma dabbar da aka yanke amma bai halatta a ci ta ba wa in dubiga ko da ko an ji mai fatar asalisu na uku an yakuna makhruzan ya kasance huffin dumkakke ne fala yamsahu alaihi idza kana marbutan ba a shahawa a kansa idan ya kasance dama shine akai kawai aw nahwahu ko abin da ya kama da haka misali mutum ne ya samu wata wata sai ya dama ga kawashi kun wannan ba a ce mata mi kuffi tunda ba ami ba ba a dumka shi ba kamar yadda ake dumka wancan الرابع أن يكون ساترا لمحل الفرض خف ya kasance ya liƙe wajen farilla in susheti ne ta kasance ta liƙe wajen farilla abinda ake wajen farilla shine abinda dole ne a wanke sa wajen me kenan in susheti bata liƙe igiyar kafa ba ba a shahawa a kanta sai dole an me sai dole an hudda ta an wanke yace la ma naqasa fala yasihu ya ce duk abin da ya rage ga wurin farilla to wannan baya inganta almasu alaihi ai shafa akan shi wa kaza in wa kaza in kana fihi kharqun kabirun haka in ya kasance a cikin kuffin akwai huda mai girma qadru thuluthil qadami daidai gwalgwadon ɗaya cikin ukun kafa ka sa su sheti ko kuffi wanda ɗaya cikin ukun kafa yana waje to wannan kuffin ba a mi ba a shafa akan shi alkhamisu na biyar an yumkina tatabu'u almashi fihi ya kasance ana iya ayi tahiya a cikin shi shi kuffin falwasi'u alladhi la yumkinu an yutatabi almashi fihi amma mai hwadi wanda ba a iya ayi kai kawo na tahiya a cikin shi la yamsahu alaihi to shi ba a shafa a kai shi ba sai ko ana gane da kyau kenan katon kufi wanda ya hwadi wanda ya maka yawa sosai wanda kana ma tahiya yana iya huta to kun wannan bai matse bi ba bai matse kafarka ba kenan cikin sauki zaka iya mi hudda kafarka mai da ta dan me yasa dama aka ce kai shaha dan saboda a saukake maka wahalan nan ta ne ta cirewa to in mai hwadi ne a cikin sauki zaka hudda shi as-sadisu an yalbasahu ala taharati ya kasance ya sa huffin akan tsarki na mana lokacin da ya sa sushetin yana da arwalla fala yamsahu alaihi idza labisahu wa huwa muhdithun da haka ba zai shafa akan shi ba in yazo wajen arwalla in ya sa shi yana cikin najasa yana cikin janaba ko yana da hadasi wa yushtaratu fi hadhihi at-taharati an yakuna ma'iyatan an takuna ma'iyatan an sharɗanta wannan tsarkin da za a sa kuffi da shi ya kasance tsarki ne na ruwa da ruwa aka yi shi ana arwalla ce aka yi falau tayammama thumma labisahu lam yamsah alayhi kun gani ko idan mutum ya taimama ya sa sushet ya sa kuffi to in ya zo arwalla dole sai ya ne yawa sai ya ce ya yi ya wanke kahar tunda ba arwalla ba da arwalla ne ya tashi ba da taimama ne wa an takuna kamilatan ya kasance kuma arwallat cikakka ce falau ga sala ihda rijlaihi da a ce ya wanke kafarsa ɗaya daga cikin kawahunsa wa adkhalaha fil khuffi sai ya sanya ta a cikin khuffi qabla ghasl al ukhra kamin ya wanke ta biyun wa nahwi zalika da makamancin haka la yamsahu alaihi ba zai ba zai shafa akan shi ba kun gane da kyau ka zo wajen arwalla sai ka kare arwalla gaba ɗai sannan ka me yawwa ba ba ni gishiri in baka man dama ne ka wanke kafa ka sa ka sa ka wanke kafar dama ka sa kuffi ka komo ta biyu ka wanke ta sannan ka mi ka sa ni dai wannan ba sai inda aka samo shi ba amma dai ita da ita fiqhu dama ijtihadin malamai ana amfani da shi ana aiki da shi a inda ba a samu mi ba nasi karara idan za mu yi aiki da shi tunda ba mu da wani nasin da yake muna ba yake da suna ko ba a yi haka nan babu laihi asabi'u Allah ya kuna asiyan bilufsi kada ya kasance ba da sabon Allah ka sanya wannan shushetin ba kal muhrimi ghairi al muttarri li lubsihi kawan mai ihrami wanda bai tilastu akan ya sanya shi ba ma'ana kun sa ai mai ihrami wanda yake cikin ihrami na aikin hajji haramun ne ya sami yana daga cikin mahzuratul ihram mutum ya sa kuffi ko susheti ina in ya sa shi ba zai shaha ba tunda sawar shi ba ta halal bace au bi safarihi ko kuma ya sa sushetin ne ko husfin a cikin balaguro na saban Allah shi ma wannan ba zai shaha akan shi ba kal aqi kamar wanda ya tsere ma iyayen shi wal abiqi ko ba wanda ya tsere ma uwayen gidan shi fala yamsahu wahidun minhuma ba zai shaha akan ko ɗaya daga cikin su ba daga cikin waɗannan mutanen ka'ida ce suke cewa la tustabahu rukhsatu fil ma'siyah duk wata rahusa da addini yayi idan mutum na cikin sabon Allah ba a bashi wannan rahusar rahusa ne mutum na balaguro yin shafa akan khuffi ko to in balaguronka na sabon Allah ne ba za ka yi ba yace as-saminu Allah yakuna mutaraffihan bi lubsihi kada ya kasance ya sa shi ne kawai dan jin daɗi shine mutaraffihan ai mun ga wannan kalmar a cikin ashmawi ko at-taraffu Allah ya kuna fihi rafahiyya mun ga mun ga wannan kalmar kada ya kasance kawai ya sashi ne dan jin dadi da alfahari da nuna isa faman labisahu li naumin da haka duk wanda ya sanya shi dan kwana kawai zai kwanta sai sa su shat aw nahwihi ko makamancin sa la yamtahu alaihi ba zai shafa akan shi ba tanbihun fadakarwa idza ijtama'at hadhihi ash-shurut zajal jaza almasu wala ya tawakafu bi waktin idan wannan sharuɗan sun cika ya halatta a yi shafa akan huffi ko susheti kuma shi shafa akan huffi baya da lokaci kayyadadde wannan amali ya ce nan amaliyyakin amali malikayyan take nan ko amma hadisi karara ana gane da ke ko ko hadisai ma manzo Allah ya nuna me yake da suna mai balaguro kwana uku yana da dama ya shafa kwana na uku dole ya mi ya hudda haka kuma mai mi wanda yake gida shi kuma kwana guda yana da daman ventilator 24 hours je Nigeria ko yawa 24 hours yana da daman ya yi shafa akan kofi wala yalzamuhu nas'uhu illa an tahsula lahu janabatun kenan ba dole bane ya hudda wannan huffin ko sushetin sai in janaba ta kama ta aw yahsul fihi kharqun kabirun ko wata me yake da suna huda babba ta sami huffin aw aktsaraha ila saqi huffihi ko kuma haka ne ko yawa aw yanzi akadamuhu ko kuma ya cire duddigensa daga cikin kufi ko sushetin aw aksaraha ila saqi khuffihi ko kuma ya cire ta har zuwa saqil khuff shine saman khuffi ko ya cire kafar har zuwa saman khuffi ma'ana ya zago ta amma bai yi da ni ba bai yi da cire ta ba na bayan shine ya cire gaba ɗayan kawar daga kofin da ya cire shi kenan ko kuma ya zagi keta har kawar ta zo saman mi ta hoto da ƙasa ta hudo saman hufi ba ta ida hutowa ba sai ya maida to shi kenan wasifatul mashi yanda kuma ake shafa akan hufi almustahabba wanda take ita ce ake so an yaba a asabi a yadihi yumna ya dora ɗan yatsun damansa ala atrafi asabi rijlihi akan gehe ‘yan yatsu na ƙawarsa min zahiri ƙadamihi yumna a saman duddigensa na dama, wa yadda uye da yusra sai ya ɗora hannunsa na hagum min tahti a tsorafi asabi'ihi a ƙasan ‘yan yatsu na ƙawarsa, gehen ‘yan yatsu na ƙawarsa min bafin hufihi a cikin me yake da suna hufinsa ma'ana yana nufin ƙasan kuffinsa wa yumirruhuma ila alka'bayn sai ya ja su hannuwan har zuwa ijiyar kafa wa yaf'alu bil yusra kadhalika sai yayi da hargum haka ala ahadil qawlayn akai da akai daga cikin magunna guda biyu bari a nuna nan sai an nuna gani kafa tawa tana hawa sama yawwa to an gani ko ga yanda yake nihi haka ana ganiya in za ka shafa a kan hufi ka ɗebo in ruwa ka ɗan yayyawa sai ka yi hakan ga yawwa shi kenan haka mala ya ce amma a ɗaya daga cikin mangunna kenan ishara ne a kan me yawwa akwai nabi kuma nabin shi ne mafi inganci yawwa a ina ake shahawa sama kawai haka za ka yi kawai imamu ali yace law kana dinu bil ra'yi la kana asfala al khuffi aula bil mas'i min a'lahu yawa wannan sai nuna maka cewa kenan ali shi ya san da me ake ina ake shahawa sama kenan ba a shaha kasa sama kawai ake shahawa ka shahawa sama shikenan ya wadatar domin kasa in ka shahawa ka shaho makanka domin akwai dauda kasa to wannan shine kenan malam yace faslun al haidu to mun komo wajen mata haila lalurar mata in hammazan ma suna lalura yanzu mai mata guda in mutum na haila ai shi ma shiga lalura ko kun gani idan ba lalurar mata bane kawai na'am eh a sai kai shaha ma ta dama sannan ka shaha ma ta hagu kuma an yi so a sa hannu biyu ka sa hannu biyu ka shahi kafar dama ka sa hannu bi ka shahi ne kafar hagum faslun alhaidu huwa ad-damu al-khariju bi nafsihi min qubuli man tahmilu adatan shi haila jini ne da yake fitowa da kansa da ta gaban wadda take iya ɗaukan ciki a al'adance shi yasa kaga yara ƙanana ba sa ba sa haila dan saboda su bu su kai ba da mace ta fara haila to alama ce na ta kai dokan mi dokan ciki kisa da mace ta ce maka na bar ganin haila to akwai matsala amma in ba mataka bace yawwa in mataka ce ko ai sai sai hamdala ko mm tace je ne vois plus mes règles eh to kama kanka wani wawa ne je ne vois plus mes règles tace tace ba matsala règles akwai su kasuwa zan so miki umbrella ita ce regil ba umbrella ba suke ce mata me suke ce mata rula ko yawa rula shi umbrella abu gace ko yawa parapluie na'am yace fi muddati 15 yawman yana zubo mata a cikin tsawon kwanaki goma sha biyar faduna har zuwa ƙasa ila sa'atin har zuwa awa guda min gairi ma'ana mafi karancin haila mace ta yi awa guda tana yi tana yin shi mafi yawa kuma kwana nawa sha biyar min gairi wiladati wala maradi ma'ana ya kasance jinin ya zubo mata ne ba dalilin aihuwa ba ko rashin lafiya fa aqalluhu la hadda lahu mafi karancin haila ba ya da haddi ka aksara tuhuri kawan mafi yawan tsarki wa amma aqallu tuhuri fa khamsata ashara yawman amma mafi karancin tsarki kwana goma sha biyar ne ma'ana abin da yake da tuhuri shine kwanakin da mace ba ta haila ma'ana kwanakin da mace ba ta haila bai da adadi amma mafi karancinsa kwana nawa sha biyar shi ma mafi karanci alal akalla mace tana kwana goma sha biyar tana mi ba ta haila ma'ana tana cikin tsarki amma a ce mafi mafi mafi yawa shine malam yace ka aksarihi ai la hadda li aksari tuhuri ba a cewa mafi yawancin lokaci mace tana cikin tsarki kwanaki kaza a sai dai mafi mi mafi karanci mace tana kwana goma sha biyar ba ta mi me tana cikin tsarki wa amma aksarul haidi fa yakhtalifu bi ikhtilafil haid amma mafi yawan lokacin haila yana bambanta bi ikhtilafil huyyat da kuma sabanin masu haila ma'ana ya bambanta daga mace zuwa mace a wajen tsawon lokacin haila fa in kanat mubtada'atan fa aktharuhu fi haqqiha idza tamadat biha al-haidha 15 yawman idan ta kasance ta farko ce ana yanzu ne ta fara haila to a haƙƙinta in shi ne ya wuce shi a haƙƙinta shine ta wuce kwana 15 tana haila da ta wuce kwana 15 kenan ba shi ne haila bane wa in kanat mu'tadatan idan kuma wadda ta saba ce fa innaha an takhtalifa adatuha fa innaha an takhtalifa adatuha amla to dai cikin biyu ne imma wata ran al'adar ta ta saba ko kuma al'adar ta ta bata saba ba fa in lam takhtalif idan al'adar ta ta bata saba ba istazharat ala adatiha bi thalathati ayyam istazharat ay zadat sai ta ƙara akan al'adar ta kwana goma sha kwana uku malam tujawiz kamsata ashara yauman matukar ba ta wuce kwana goma sha biyar ba wa in ikhtalafat idan kuma al'adar ta ta saba istazharat ala aksari adatiha to za ta ƙara akan mafi yawan al'adarta kazalika haka wa hiya fi ayyami al-istizhari ha'idun sai ta kasance a cikin kwanakin ƙari tana a matsayin mai haila fa in tamada biha ila tamami 15 yawman idan ta wuce kwana na goma sha biyar fa hukmuha hukmu tahiri to hukuncin ta hukunci ne na mai tsarki fi taujihi salati a wajen fuskantar mata da sallah wa saumi da azumi wa adamil qada'i da kuma kasancewar da kuma rishin ramko wa itiyani az-zawji da kuma zoma mishi nan yana buƙatar bayani abinda malaki ne shi ne mata kana biyu ne imma wadda take yanzu ta fara haila da kuma wadda dama ta saba wadda ta fara yanzu ne ta fara in jini ya fara zubo mata za ta tsaye da sallah matukar bai wuce kwana nawa ba domin baya wuce kwana goma da ya wuce kwana goma sha biyar to ba jini ba ne ta shiga istihada ta ci gaba da ibada jini na cuta idan kuma ya yi ƙasa kwana goma sha biyar to shida ma haka ake to mace wadda ita kuma ta saba ita ma kala biyu ce akwai wadda ta saba amma jinin yana zuwa wataran wani wata yayi kwana kaza wani wata yayi kwana kaza da kuma wadda a ita ta saba ko da yaushe kwanaki kaza take yi to kowanne da hukuncin sa shine malam yace idan wadda take ta saba daga ga kwanakin da take yi a al'adance to in aka yi rishin sa'a wata ran jinin ya wuce wannan kwanakin misali ta saba kwana biyar kwana biyar suka zo sai jinin bai mi ba bai tsaya ba to sai ta ƙara kwana uku idan kwana ukun suka wuce jini bai tsaya ba to ta kilga shi akan cewa ba jinin mi bane ba jinin mi bane ba jinin haila bane na cuta ne ta ci gaba da ibada ta biyu ita kuma ita ce wadda dama yana bambantawa wata ran yayi kwana kaza wata ran yayi kwana kaza to a koda yaushe sai ta rika aiki da kwanaki mafi yawa wataran yana zuwa kwana bakwai wataran kwana biyar wataran kwana hudu to sai ta rika aiki da kwana nawa kwana bakwai in ya wuce kwana bakwai kin sai ta ƙara kwana nawa uku idan kwana uku suka bai ɗauke ba shine malam ya ce to sai ta kilga kanta a matsayin mai istihaba jini ne na cuta idan ba za ta ba zai hana mata sallah ba ba zai hana mata azumi ba kuma duk sallar da ta yi da wannan jinin la qada'a adamil qada shine ne abin da ke da adamil qada ma'ana duk sallar da ta yi da wannan jinin to ba sai ta ramka wannan sallah ba ko kuma azumi hakun mishinta yana iya yana iya zo mata faslun fasali wali tuhuri alamatani tsarki yana da alamomi guda biyu aljufufu shine bushewan gaba ana tsarki na mace dangane da haila wa huwa an tudkhila almar'atu khirqatan fi farjiha shine mace ta sanya wani dan kyalle a cikin al'aurarta fatakhruja jaffatan laisa alaiha shay'un min ad-dani sai kyallan ya huto bushe babu komi na jini akan kyallan wannan kenan alama ce na tsarki wal qafsatul baydha'u da kuma fararen ruwa wa hiya ma'un abyadur raqiqun al qafsatul bayda akin nan wasu ruwa ne farare mara kauri ya ati fi akhiril haidi suna zuwa a ƙarshen haila kama il qafsati kaman dai ruwan al qafsa وهي الجير شيني الجير أنا قاند شوكو إنا قاند منغنش أبايكو يوا هكذا ما أنا هورين شي كمان بنشير ما أنا هوري كلي شي كمان بنشير أنا قاند شوكو نعم yace wal qasatu ablagu lil mu'tada shi wannan ruwan shi yahi dacewa da mace wadda ta saba ma'ana mace da ta ta saba da yi wannan ruwan su ne alama ta ƙarshe na haila ta ne na haila ta tsaya fa idza ra'atil jufufa awwalan dan haka ita wadda ta saba yin haila idan ta ga bushewa a farko intazaratil qassa li akhiri waqt li akhiri alwaqt almukhtari to za ta jira ta ga wannan ruwan harare har zuwa ƙarshen lokaci zababbe na na sallah idan har lokaci zababbe na sallah yayi ruwan musu zo ba to kawai sai tsarki ta yi ne yawwa shi yasa ya tabbata a hadisi ma a ɗaya daga cikin sahabbai na manci Aisha ce ko wace ce take cewa kunna la na'uddul kudrata was sufrata shay'an mun kasance ba ma ba ma ba ma kilga wannan ruwan da suke zo muna na ƙarshen haila wani abu ma'ana da dai al'aura da dai mun samu bushewar al'auran shi kenan ba ma jiran me ruwa ban san ko ana ganda kyau ba kenan abin da dai ake nufi shine wannan ya shahi mata ne yasa maza ba su kada kai ko yawwa kenan ko ruwan ba su zo ba in dai kin samu bushewa to shikenan na'am wa ammal wa ammal mubtada'atu amma ita kuma wadda ta fara fala tantazirul qassa ita ba za ta jira ba alƙassa wannan ruwan farare idara atil jufufu awwalan idan ta ga bushewa a farko wa alal mar'ati an tantazira uhraha inda naumi kuma dole ne akan mace ta jira tsarkinta kamin ta yi kwana ana nihin alama ma'ana ta jira ta ga alamar sarki kamin ta yi kwana wa inda salati subhi da kuma bayan sallar asuba ta diba ta gani wa yamna'u alhaidu as-salata was-sawma wat-talaqa yana hana mace haila tana hana mace sallah da azumi da kuma saki ba a sakin ta tana haila wa masal mushafi wa qira'atal wa qira'atal qur'ani da taba al-qur'ani da kuma karatun qur'ani wa dukhul al-masjid da shiga masallaci wal wata'a da kuma saduwa fil farji a cikin farji zaman alhaidu lokacin take haila ba'dahu qabla tuhriha bil ma'i ma'ana bayan me yake da suna baya halatta a sadu da ita lokacin da take haila da kuma bayan haila ta dauki kamin ta yi tsarki da ruwa faslun annifasu huwa ad-damu al-kharij min qubulin bi sababil wilada shine jinin da yake hitowa ta gaban mace dalilin aihuwa shi ake cima jinin biki ghaira za'idin ala 60 yawman ba tare da ya wuce kwana 60 ba fa idza zada ala 60 yawman fala tazhiru dan haka idan ya wuce kwana 60 to ba za ta ƙara kwanaki ba shine fala tazhiru wa hukmu damin nifasi fi ma yamna'uhu kuma hukuncin jinin biki game da abin da yake hukunta game da abin da yake hanawa wa fi qitibaihi da kuma abin da yake hukuntawa al-ghusla wanka hukumu damil haidi mutlaqan hukuncin jinin biki kai sai abin da malam ke nufi shine duk abin da jinin haila yake hukuntawa shi ma jinin biki yana mi yana hukuntawa a wajen wanka da kuma abubuwan da yake hanawa wallahu a'lam Allah shine mafi sani to mun kare da albabul awwal sai albabu asani babi na biyu shine fi salati dangane da sallah can bangaren tsarki ne kaji duk abin ga duk karatun da muka ta akan tsarki ne wa hiya ahadu arkanil islam al khamsi shi ɗaya ne daga cikin rukunnan musulunci guda biyar allati buniya alaiha wadda aka gina shi akan ta shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadana wa hajji baitillahi al-harami liman istata'a ilayhi sabila was-salatu a'zamuha ba'da ash-shahadatayn kuma sallah ita ce mafi fitar rukunnan musulunci bayan kalimar shahada man aqamaha faqad aqama ad-dina duk wanda ya tsayar da sallah to ya tsayar da addini wa man tarakaha faqad taraka ad-dina duk wanda ya barta kuma ya bar addini wali wujubiha khamsatu shurutin wajibcin sallah kuma sharuɗa guda biyar ne al-islamu wal bulugu wal aqlu wartifa'u damil haidi daukewan jinin haila da biki wa huduru waqti salati da zakkuwar lokacin sallah wa tajibu bi awwalil waqti wujuban muwassa'an kuma tana wajabta a farkon lokaci wajabci wanda yake mai faɗi ana gan da kyau ko domin lokacin nata ba na kai tsaye ba ne ko misali lokacin azahar an ga akwai daga, daga kaza zuwa kaza kun ga lokaci ne mai faɗi da abin da ya kama da haka faman jahada wujubaha aw shay'an min wajibatiha duk wanda yayi inkarin wajibcin sallah ko wani abu daga cikin wajibanta ko wani abu daga cikin rukunnan musulunci guda biyar fa huwa kafirun to wannan kahuri ne murtaddun yayi ridda yustatabu salasata ayyami za a nemi ya tuba kwana uku fa in taba idan ya tuba to madalla wa illa idan ba haka ba kutila za a sheka mugu lahira za a aika shi lahira ko ka'ida ce malaman akida suke cewa man ankara ma'luman min ad-din bid-darurati faqad kafara duk wanda ya inkarin wani abu wanda yake addini dole ne to ya kahurta wa man aqarra bi wujubiha wa imtana'a min fi'liha in tuzira ila an yabqa min waqtiha ad-daruri duk wanda ya tabbatar da wajibcin sallah amma kuma sai ya ƙi yin sallah to za a jira shi ila an yabqa min waqtiha ad-daruri har zuwa lokacin da lokacin ta na laruri zai yi saura miqdaru raka'atin kamila daidai gurgudan raka'a guda fa in lam yusalli qutila bisayfi haddan idan bai salla ba to za a kashe shi da takobi kisa na haddi wa yusalli alaihi ghairu ahli al-fadli za su yi mishi sallah amma ba mutane masu daraja ba to kuma waye abin da daraja kenan wanda suka ramma kai su za su yi mishi sallah eh a bar tambayoyin nan jama'a eh yan shaye shaye eh yan tasha ko haka ne duk irin su ne ai kun ga su ma ba kowa ke taya musu sallah ba sai irin su ah abokanin shi ko aka ce ƙwarya ta bi ƙwarya ko in ta bi aku shi ta hoshi wasalahi ma'ana masu falala da mutanen kirki ba za su mishi sallah ba wa yudfanu fi makabirin musulmi kuma za a turbide shi a makabartan musulmai tunda ya yarda da musuluncin kuma yarda wajibcin sallah sai dai mi kawai shedanci ne ke hana miki sallah wala yutmasu qabruhu ba a me yake da suna shahi kabarin sa shine at-tamsu a shahi abu wala wala wala yuqtalu bil fa'itati sai dai ba a kashe mutum dan ya bar wata sallah ta kubuce mishi bai ramka ta ba wa yu'maru sabiyyu biha yaro karami ana umurta shi game da yin sallah li sab'i sinina idan ya kai shekara bakwai wa yudrabu ala tarkiha darban ghayra mubarrihin idza balaga ashar sinina idan ya barta za a bige shi in ya kai shekara goma ba bugu mai ji mai yake da suna mai ji mai illa ba ma'ana bugun da zai ji mashi faslun as-salatul mafrudatu khamsatun salloli na farilla guda biyar ne az-zuhr wal asr wal maghrib wal isha was subh wa li kulli wahidatin minha waqtan kowace daga cikin suna da lokaci biyu ikhtiyari wa daruri akwai zaɓen lokaci akwai na larura فالاختياري للظهر من زوال الشمس لآخر القامة zaɓaɓɓen lokaci na azahar da lokacin rana ta huta daga tsakiya har lokacin da inuwar komi za ta zo daidai da shi wa huwa awwal waqti al-asr shine farkon lokacin la'asar wa akhiruhu ila isfirar ash-shams karshen shi har zuwa balgen rana wa lil maghribi bi ghurubi qurs ash-shams ita kuma maghriba zaɓaɓɓen lokacin ta shine daga lokacin da qurs ash-shams qurs shine kewaye kasko na rana lokacin da kaskon rana ko kewayen rana ya hwaɗi ya shige wa huwa mudayyiqun ghairu mumtaddun shi lokacin magariba lokaci ne takaitacce ba mai tsawo ba yuqaddaru bi fi'liha ana kaddara tsawon lokacin daga lokacin da aka sallace ta daidai gwargwadon lokacin da za a sallatar ta shine lokacin da zababbe ba da tahsili shurutiha bayan cika sharuɗanta ma'ana bayan arwalla da kiran sallah وللإشاء من غيبوبة الشفق الأحمر ita kuma lokacin isha'i zababbe daga lokacin da balgin rana ya bace ila sulusul layl al-awwal har zuwa dai cikin ukun dare na farko wali subhi min tulu'il fajr as-sadiq lil isfar al-a'la ita kuma asuba daga bulluwar alfijiri na gaskiya har zuwa lokacin da sama za ta fara yin balgi rana ke shirin hutowa والضروري للصبح من الإسفار الأعلى إلى طلوع الشمس لوكة اللرورة نين سلر أصبا شيني دقا لوكة رانا دقا لوكة السما تيبهار ينبلغي حزوا لوكة رانا لا تقلو وللظهر من أول وقت العصر المختار إلى غروب قرص الشمس إذا كما الزهوة لوكة للرورة دقا فرق لوكة لأثر حزوا فاتوان كسكر رانا وللأصل من من الاستفرار إلى وقت الغروب إذا كما لا أثر daga lokacin da rana ta yi balge har zuwa lokacin da za ta faduwa walil maghribi min al farag minha ila tulu al fajr ita kuma maghriba daga lokacin da aka kare ta har zuwa bullowan al fajr walil isha'i min akhir thuluth al layl al awwal ila tulu al fajr daga lokacin karshen dai cikin ukun harko na dare har zuwa bullowan al fajr tanbihun fadakarwa man akhara salata ila alwaqti ad-daruri min ghairi udhrin athima duk wanda ya jinkirta sallah har zuwa lokacin ta na larura ba tare da uzuri ba to yayi zunubi wal uzuru shi kuma uzuri alhaidu ita ce haila wan nifasu da biki wal kufru kahurci wasiba da yarinta wal jununu da hauka wal igma'u da suma wal naumu da kwana wal nisyanu da mantuwa faslun يجب على المكلف قضاء ما فاته من الصلوات المفروضة دولني أكم بالغي يبيا سلولين دسك كبوشي مسا نفر الله مرتبة أجيري في أي وقت كان أكون لوكتيني ويجب ترتيب الحاضرتين المشتركتين في الوقت كما دولني يجيرا سلولي wanda suke sun kama ta a lokacin da ba na balaguro ba ana gan da ke ku almushtarakataini fil waqti wanda kuma lokacin su sun hada lokaci guda misali az-zahr da la'asar lokacin su guda ne to dole ya jeranta su sai yayi az-zahr sannan ya mi fa in khalafa idan ya saba wannan jerin a adar saniya ta abadan to ta biyu sai ya sai ya maimaita ta hal abada ka san da az-zahr da la'asar ke akan ka sai ka zo kai la'asar sannan ka zo kai ni kai az-zahr to dole la'asar kin nan sai ka maimaita ta don dole sai an mi sai an jiranta su wa yajibu taqdimul fawaid ala alhadirati kuma dole ne a gabatar da sallar ta kubuce akan wadda yanzu lokacin ta yayi wa in kharaja waqtul hadira ko da ko a ce lokacin wadda lokacin ta yayi zai mi zai kubucewa ka zo za ka yi magariba sai ka tuna akwai mi la'asar a kanka dole sai ka yi la'asar sannan kai ne malam tajid ala khamsi salawati matukar ba su doro akan sallah biyar ba fa in zadat alaiha ma'ana sallolin da ake biyar mutum ba su kai biyar ba in suka ƙara biyar suka wuce akan biyar ala ahadil qawlaini al mashhuraini akan ɗaya daga cikin magunguna na malamai mafi shahara aw alal arba'i alal mashhur al akhar ko hudu akan magana wadda ta shahara ta daban قدمت الحاضرة to za a gabatar da da lokacin ta yayi idan zaka waqtuha idan lokacin ta ya kure ana gan da kyau ko lokacin magariba yayi kuma sai ka tuna salloli guda biyar ana biyar ka kar Allah ya kaddara haka ana gan da kyau ko to wannan lokacin sai ka yi magariban sannan ka kawo sallolin guda biyar ka jera su amma ƙasa ga haka sai ka yi su ka biya sannan ka kawo sabo na'am ina ne muke wa man zakara fa'itatan fi waqtiyatin yajibu tartibuha ma'aha duk wanda ya tuna sallar da ta kubuce masa a lokacin lokacin wata sallah dole ya jeranta su tare da ita fa in kana fazzan idan ya kasance shi kadai ne qata'a to zai katse sallar malam ya aqid raka'atan matukar bai kulla raka'a ba bi wad'i yadayhi ta hanyar dura hannuwansa ala rukbatayhi akan guyoyinsa fa in akadaha idan har ya kulla raka'a guda damma ilaiha ukhra to zai kara mata guda wa kharaja an shafa'in sai ya sallame bayan yayin shafi yayi raka'a guda biyu abinda malam ke nuhi shine ka kabarta sallah ta azhar misali ka kabarta sallah ta la'asar misali sai ka tuna akwai azhar akan ka to sai ka katse kai niyyar me azhar in kuma har sai da kai raka'a guda ne ka tuna da akwai mi akan ka az-zuhr to sai ka ƙara raka'a guda kai raka'a biyu ka sallame kai nafila Allah ka ce go yawa sai ka kawo mi az-zuhr sannan kai mi sannan kai la'asar mhm na'am wa sabon shayi ne ko yawa kai haka ban jiyo ba ashe wa in kana imaman can wanda yake sallah shi kadai ne to ga inda matsala take wa in kana imaman idan ya kasance liman ne ya tuna da akwai wata sallah bai yi ba qata'a shi kuma zai yanki wala yastakhlifu kuma ba zai sa wani mai ya gurbin sa ba sallah shi ta katse kuma ta ku ta katse an yi ware ta ware ko yace wa yasri zalika li salati shine wa yasri ai yana shahuwar wannan salati alma'mumina ma'ana wannan katsewar sallar liman ta shahi sallar su ma wanda suke bayan shi wa in kana ma'muman tamada ma'a imami amma in liman ne in mamu ne to zai ci gaba da sallah tare da limamin nasa kana bayan liman ana azhar ana la'asar sai ka tuna akwai azhar akan ka to babu zancen ka sake sabon niyya ana gane kyau ko sai ka ci gaba fa idza faraga sallama nasiya idan aka kare sallar tare da shi sai ya sallaci abin da ya manta thumma yu'idu ma sallama al-imam fil waqti sai ya sake sallar da ya tare da liman a lokaci a lokaci aka ce amma in lokacin ya wuce ba laihi ana gane kyau ko domin wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadila mustahabbi ne a a ƙara ne a ƙara in za mu ƙara bayani fa iza kanat juma'atan sallaha zuhuran in juma'a ce to zai sallaci az-zuhr to bari mu kawo ta juma'a amma tun da ita ce matsala kana masallacin juma'a ana cikin sallar juma'a sai ka tuna kai jiya wa ashe ban yi magariba ba ana gane da kyau ko to malam yace a ci gaba da juma'a tare da kai in an sallame sai ka koma gehe ka kawo magariba sai ka yi sallar azhar wannan juma'a baka same ta ba a a to to babu dai hadisin da yace yace ba hadisin da yazo karare ce haka za a yi ishtihadi na malaman fiqh ana gane da kyau ko to wani ya ce zancen gaskiya haka ne gaskiya magana akwai akwai daure kai a ciki akwai daure kai a ciki to akwai ɗauri kai a ciki amma akwai saɓani tsakanin malamai akan haka in ka in ka ka ɗau niyyar wata sallah ka tuna da wata to za ka ci gaba da wadda ka ɗau niyya ana gan da ke kuma musamman in bayan liman ne kake ya an sallame in ya so wacce wadda ake biya kai ba sai ka maimaita waccan ba gaskiya ita ce magana mafi inganci to kaji a shi na ɓangaren liman shi ma na ɓangaren liman gaskiya nan sun tsananta shi ma nan sun tsananta liman ya tuna akwai sallar azahar a kansa kuma la'asar ake shi kuma niyyar da ya shiga la'asar magana mafi inganci ya ci gaba in ya kare musu ya koma ya azahar kin shi ana gane da ke ko to wannan shi ne na'am eh a ai dama ba wannan ba kamar ba a ba a cewa a general ko a ce ammatan a ce kaza a sai dai a ce dai akwai saurare da ke da kuskure akwai saurare ba san kana gane da kyau ba eh kokarin su a su ai kokarin su sun yi fede biri daga kai har wutsiya akan sauran malamai eh ka gane da kyau ko kuma abin da yasa kai ka san malikiya dan kasar ku malikiya ake in ka je inda ake hanafiya ai su hanafiya ko rijiya shi yasa ka gane ma malikiya cewa ya hi ganin malikiya sun yi sun yi bayani da kyau akan sauran mazhabobi nace malikiya da ya sani amma in kana shafi'iyya su ma bai suke ba hanafiya ai babu babu masabar da suka yi bayanin abubuwan mamaki kamar hanafiya su akwai abubuwan da na zamani wanda yanzu aka fara binciko su tun a lokacin hanafiya sun yi bayani akan shi tun a lokacin hanafiya sun yi sun yi abinda ake ma iftiradiyat kaddarawa duk sun yi wannan shi yasa a bangaren almustajiddat qadayal mu'asira mafi yawancin malamai sun yi dogara da fatoyin malaman hanafiya wanda suka bi daurar da muka yi akan eh manzumatu fiqhin nawazil mun yi bayanin wannan malamin da yi wannan manzumar shi da kanshi yake yana amfani da fatawa ta al-majma'ul fiqhi bil hindi wanda su suna dogara ne da mazhaba ta hanafiya don saboda akwai matsalolin da sun yi tattamna su sosai tun asali suna da magabata akan wannan akan sauran mazhabobi na'am ina muke tambihun fadakarwa sayati anna aqdar rak'ati in dabni al-qasim bi raf'i ar-ra's min ar-ruku'i bayani zai zo akan cewa kullu raka'a a wajen ibn al-qasim ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya yana kasancewa ne da ɗagowar kai daga ruku'i ba da wai ka yi ruku'in ba shikenan ka kulla ruku'a sai in ka ɗago illa fi masaila mazkuratin fil mutawwalat sai dai a cikin wasu mas'aloli wanda ana ambatan su ne a cikin littafai wanda suka tsawaita bayani ba irin wannan littafai ba takaitattu faslun yahrumu alaihi salatu nafli inda tulu'i shamsi yana haramta akan mutum sallan nafila idan rana ta bullo da lokacin da rana take bullowa wa inda gurubiha da lokacin take faduwa wa inda khutbatil jumu'a da lokacin da ake hudubar jumu'a wa inda dhiqil waqti da kuma lokacin da lokacin sallah ya kure ma'ana lokacin sallah ya kure ta yinda in kace kai nafila lokacin da zai iya wucewa to haramun ne kai nafila wa yukrahu ba'da tulu'il fajr haka ana kyamar mutun yayi sallah bayan bullowar sallah ta nafila bayan bullowar alfijiri ila an tartafi ashamsu har zuwa lokacin da rana za ta dago qila rumhin daidai gwargwadon me yake da suna me yake da suna mashi wa ba'da fardi al-asr ila an tusalla al-maghrib da kuma bayan farilla ma'ana bayan sallah ta la'asar har zuwa lokacin da za a yi sallar magriba shi ma makruhi ne yin nafila wa inda azanil juma'ati daga kuma lokacin da aka yi kiran sallah na juma'a na biyu lil jalis ga wanda yake zamne a masallaci wa ba'da fardil juma'ati da kuma haka bayan farilla ta juma'a ma'ana bayan sallar juma'a fi musallaha shi ma haka makruhi ne kai sallar ta nafila a inda ka sallaci sallar juma'a wala tukrahu inda waqtil istiwa'i ba a karhanta ba a me yake da suna a lokacin da rana ta zo tsakiya ana gane da kyau ko eh kenan nan abin da yake zahiri idan rana ta zo tsakiya yana daga cikin makruhat sai in ta huta daga mi daga tsakiya wannan shine magana mafi inganci na faslun الأذان سنة في المواضع التي العادة أن تجتمع الناس biha ya ce shi kiran sallah sunna ne a wuraren da a al'adance mutane suna taruwa kaljawami wal masajidi kaman matattara da kun masallatai ma'ana ana yana yin aljawami ina yin masallatai na juma'a da kun masallatai na kamsu salawat wa huwa al-i'lamu bi dukhuli waqti salati al-mafruḍa hasali ba ma sai masallaci ba ko balaguro kake ko kai kade ma kake sunna ne kai ne kai kiran sallah ya tabbata hadisi manzo Allah in kana cikin balaguro za ka yi sallah to kai kiran sallah za ka samu abokan sallah ana gane da ke ko akwai aljannu musulmai su zo su yi sallah bayan ka amma kaka ji tsoro ba su fitar da kai yace kiran sallah huwa al-i'lamu bi dukhuli waqti as-salah shine shelar cewa lokacin sallah ya shigo al-mafruḍa ta farilla bi alfazin mashru'a da lafuzza wanda suke shar'antattu wa huwa Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah thumma yurajji'u ash-shahadatayn bi arfa'i min sautihi sannan sai ya maida shahadodi guda biyu da sautin sa mafi daukaka أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله كنا نفركم من يسدمي سنسلو كيني الترجيع كنا أي أن ترجع الشهادتين كما يدا سود صوتي ما يتأو ها إيه أي ba dole bane ya tabbata amma ba dole bane ana mutum yana iya wata ran yayi wannan wata ran yayi wancan kiran sallan da aka yi yawan yi shine kiran sallan Bilal wanda muke anan bi ghairi tarji shine kiran sallan Bilal amma bi tarji kiran sallah ne na Abu Mahzura limamin manzon Allah a Makka ladani na'am eh eh irin wannan ko eh haka ne ai abin da yasa suka yawan yin sa ai ai kun ga a iziya aka yi yawan karatu wajejen mu ko kun ga iziya wani iri suka kawo irin wannan shi yasa irin wannan yi shahara shi yasa irin wannan yi shahara wanda ake sausauta murya sannan a ɗaukaka ta ثم يقول سنسيت حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ويزيد في أذان الصبح بعد قوله حي على الفلاح زي كارا أكيرا صلى نا الصبا بايناتي حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين صبيو صلى تاهقوانا الخير ولا يجوز أن يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس بايا حالتا أي كيرا صلى قوة صلى دقتين صلوا لي قدابير حتى الجمعة حتى ما جمعة قبل وقتها كامل لوكتين تيهي إلا صلاة الصبح سيدي سلا الصبا فإنه يستحب أن يؤذن لها في الثلث الأخير من الليل domin ita mustahabbi ne a yi mata kiran sallah a ɗai cikin shiddan ƙarshe na dare qabla tulu'il fajr kamin lokacin kamin alfijiri yake to thumma yu'azzana laha thaniyan sannan a yi mata kiran sallah na biyu inda dukhulil waqti a wajen lokacin shigar lokaci kinan in ladani ya tashi da kwana lokacin azhar kawai ya barka kiran sallah da niyyar lokacin la'asar ne kada a bar shi ida a mishi magana ana gane da kyau ko kuma in lokacin la'asar kin yayi ami ayi wani sabon kiran sallah wa yustahabbu lil fard lil munfarid idan kana musafiran an yu'adhdina yau ka gani can abin da muka yi bayani baya mustahabbi ne wanda yake shi kadai zai sallah in yana cikin balaguro yayi kiran sallah domin hadisin Abu Sa'id tambihun وليحذر المؤذن من مد باء nan malan zai bayani ne akan wasu kurakurai da ladanai ke yi wannan kuma wannan kuma yana da muhimmanci sosai wannan bayanin yace mai kiran sallah yayi taka tsantsan game da jan ba'un ta akbar ce akbar suna yin shiko wa ashhadu da kuma ashhadu ashhadu ana ashhadu ka gani ash tambaya ma ne yake wai shin ku hanna shaida kwankwanto ma yake yi ashhadu suna yi wal wal jalala yana da lafzul jalala Allahu akbar a shi ma nan tambaya wai shin ku anya Allah shine babba shine wanda yake kowa girma manyan kurakurai ne ba shi kuma jan akbar ana nuna mai babban ganga subhanallah wa min alwaqti ala la ilaha da kuma tsaya ashhadu an la ilaha illa da ku gani shi ma wannan bai halatta ba ala ga da joko to ina ne wa min alwaqti ali wannan wannan gabar a yanke ta a yada ta wa min alwaqfi ala la ilaha illa Allah wa min tarki idgami idgami dali fi ra'i da kuma barin sanya dalun a cikin ra'un min muhammadar rasulullah ana gan da ma'ana abin da ake so shine kai idgam kada ka bar idgam kada ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah muhammadar dar sa su cikin juna ake idgami ake kenan mutum ya bar a mai da suna rishin gama su shine tarku idgam rishin gama dalun da mi da kuma ra'un wa min fathil lami min rasulillah da kuma barin da kuma sa ma lamun fataha a wajen rasulullah akwai ashhadu anna muhammadar rasulallah to kun gani rasulallah wannan kuskure ne wa min tarkin nutqi bil ha'i da kuma barin gayin ha'un min hayya ala salah hayya ala salat salah ko kuma sala a abayi ba hayya ala salah salah ta'un tuntaqu ha'an inda al-waqfi wa min tarki alha'i min hayya alal falah da kun barin ha'un a wajen hayya alal falah hayya alal falah bai ba hayya alal falah a gwanda ce mai shan madara ko? kina a rika ba da ne madara da zuma don murya ta fito da kyau wa yakunul azanu mutarassilan kuma kiran sallah ana so a yi shi sannu sannu ba a sauri saurojin kiran sallah sannu sannu ake yi min ghairi maddin mufritin ba tare da kuma ja wanda ya wuce gona da iri ba ashhadu anna muhammadar rasul kun gani duka wannan bai dace ba wala tamfitin tamfit shi kuma shi ne na ɗanaɗe wannan kwana-kwanakin da ake yi wannan kwane-kwanen shi ne tamfid shi ma ba a yi shi to kuma kaga wannan kuskure ashe bai shahi da kiran sallar gargajiya da na zamani dukkanin suna kurakurai ‘yan zamani suke na ɗana da kwane-kwane ala gan da ke ko yawa su kuma tsoyi su ne ba su hiddo ha'un da ha'un da abin da ya kama da haka ya ce wala tamfid ya ce mawkufan ghairan mu'rab ana gane kyau ko haka kuma kada mutum ya rika me yake da suna ana wala tamtiti mawqufan ko kuma jan abunda yake ana tsayawa ghairan mu'rab wanda ba me yake da suna ba ba irabi ba mutawaliyan ajere bi haythu la yatakhallaluhu sukutun ta yanda shiru baya shiga a tsakiyar shi kasirun mai yawa wala kalamun abinda ma da yake nuhi nan mawkufan ghaira mu'rab shine kada ka gayi i'rabi hayya 'ala salati hayya 'ala falahi ana gan da kyau ko shine ma'anan mawkufu mawkufan ghaira ghaira mu'rab ma'ana ana tsayawa ba tare da i'rabi ba ma'ana ba tare da gayin i'rabi ba don me i'rabi ƙarshen kalmomi ko to kinan ƙarshen kalmomi ba a me ba a gayin shi ba a gayin ƙarshen kalmomi shine ma'anan mutawaliyan a jajjere bi haisu la kuma sannan mutum ya kiran sallan mutawaliyan a jajjere ta yanda shiru mai yawa baya shiga ko kuma magana ba ta shiga a ciki sawa'an sawa'un kana salaman aw raddan aw ghairihima dai ne maganar sallama ce mutum zai yi ko kuma zai maida ma mai sallama ne aw ghairihima ko abin da ko wanda ba su ba wa yustahabbu liman sami'ahu an yahkiyahu ila akhir shahadatayn ana so ga wanda ya ji kiran sallah ya rika koyo ma'ana ya rika maimaita abin da mai kiran sallah yake faɗi har zuwa ƙarshen ashahadatai ne ashhadu an la ilaha illa allah muhammadur rasul min gaidi tarji'in banda tarji'i ma'ana inda yake tarji'i shi ba zai maimaita ba walau kana fi salatin nafila ko da ko mutum yana a cikin sallah ta nafila ana gani da kyau ko ko kana cikin sallah ta nafila ka ji mai kiran sallah ka karba ko ku gane ba haka malai yace kuma ya halatta sai ka kaɗe sallan nafilan ka ja ka bi mai kiran sallah an ƙare kiran sallan sai ka mi sai ka yi nafilan idraku ma yafutu min ghairi badal aula min idraki ma yafutu ila badal ka'ida ce fiqhiyya akwai ibadar da in ta wuce ta wuce ne akwai ibadar da kuma in ta wuce kana iya kami ka ramka ta kana iya ramkon kiran sallah ramkon maimaita kiran sallah da mai kiran sallah ya ƙare shikenan ibadar ta mi ta wuce ita kuma nafile in ya ƙare kana iya kame mai ta kuma in ka kace kana iya kai ta kuka to shine ma'anar idraku ma yafutu min ghairi badl aula min idraki ma yafutu ila badl ka rika kokarin riskar abin da in ya wuce shi kenan ne shi yahi da ka meke da suna ka shagaltu da abin da kana iya ka maimaita yin sa ko da bayan ya ya ko ya wuce ina ne muke wa yushtaratu fil mu'adhdhin shurutu sihhatin wa shuruti kamalin mai kiran sallah an shar'anta sharuɗa na kamala da kuma sharuɗa na na inganci fa shurutu sihhati an yakuna musliman zakaran baligan aqilan sharuɗa na inganci ladan ya kasance musulmi namiji baligi mai hankali amma balagtaka wannan bata tabbata ba ko ba baligi ba ya kiran sallah sallah kiran sallah yayi domin limanci ma an ce ba baligi ba ya balle kiran sallah wa shurutul kamali an yakuna adlan arifan sharuda na kamala ya kasance ladan adali ne arifan bil awqati ya san lokutan sallah sayyitan kuma mai murya in aka ce sayyitan ba ana nufin mai kato murya ko a mai dadin murya yawa ana son dadin murya wajen kiran sallah mutatahhiran sannan kuma mai tsarki qa'iman kuma a tsaye zai kiran sallah mustaqbil alqibla yana fuskantar alqibla illa bil isma'i sai in dai ya juya ne dan ya jiyar da mutane wajen hayya ala sala hayya ala fala ana juyawa wa alla yakuna qad sallatil ka salati allati azana laha kuma ya kasance sallar da zai kiran sallar ta bai sallace ta ba ba za ana gane da kyau ba kai sallar azhar ka zo masallaci kai shigo ba ai kiran sallah ba ka kwada kiran sallah malamai suka ce makruhi ne in ji malikiya amma kiran sallan ka yayi ana ganin da ke ko domin wannan shurutul kamal ne na kamala ne suka ce ina ga lokacin ya kamata mu dakata bayan sallah za a ci gaba insha Allah kuma akwai akwai wani dan koko na musamman da aka shirya kenan bayan sallah za a raba shi an kare insha Allah sai a ci gaba da karatu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله